a wata nuska za ku zo ku ga an rubuta kitabun nikahi ko babun nikahi hadisi na farko a wannan shine hadisin abdullahi bin mas'ud an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya mashara shabab yuqta min mubaaja falyatazawwaj falyatazawwaj duk wanda zai iya ciyarwa zai iya ɗaukan ɗawainiyar aure yayi aure ana alba'a a nan shine ɗaukan ɗawainiyar aure wasu suna fassara duk wanda namiji ne suna fassara duk wanda yake namiji ne aure amma fassara shi da ɗaukan ɗawainiyar aure yana saboda suna cewa da ba a yabu ne aka ba a yabu shi ne ba a na kai kawo kai kawo a harkar kawai akwai kai kawo da ɗauki shi ne ba a suna ne na ɗaukan ɗawainiyar aure ga ɗaya ciyar wanda shayarwar kasuwar mu'amala kada komai da komai fa innahu aghaddu lil basr yace yin auren shi ne zai zai yafi da yafi rinsa mishi da ido galibi wanda yake da aure bai cika kalle kallen yan mata ba mata ba shi ne fa innahu aghaddu lil basr wanda Allah yana cewa وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم كل المؤمنات يغضن من أبصارهن idan mutum yana da aure zai iya tsabbaka wannan wa ahsanu li farji shine ya fi tsare al'aura daga zina domin nan yastafi wanda ba zai iya ba'a ba ba zai iya ɗaukan ɗawainiyar aure ba ba alaihi sauri to ya yi azumi a daɗin a nan iskin filis amri ya lazamci azumi a kai a kai fa inna hu lahu jahu azumi zai zama to kariya ne daga sha'awa akalla dai azumi ana nufi musulmi yau da عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفخا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي wasu mutane daga cikin wasu mutane daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka tambayi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an amali fi sirri in ya koma gida inda mutane ba sa ganin zan me yake yi wani irin ibada yake a kada ba abu wani ya ce la ta zauwa nisa saboda tsantsan bauta ba zan auri mata ba saboda suna kawo cika suna rage ibada wakala ba su mu suka ce la a kudu lahama ni ba zan ci nama ba ba zan ci nama ba saboda yana kawo nafsu cin nama yana kawo san rai ni kuma ina so tafiyatun nafsi saharatun nafsi ya kasance a zuciya na ba san rai wannan zai nuna maka wato yawancin abu mai daɗi zai sa maka wato san rai zai rage ma tausayi kuma zai zai hana ka aikin alkhairi zai sa ka so duniya ka so jin daɗi ta wannan wajen ne sufaye da suka haramta wa kansu nama suka haramta ba a kaman wai a matsayin haramun ba bayan abubuwan da suka faɗa din nan akwai shi a addini sai dai ba sun ci da manzan Allah ba ba kamar yadda su ibn qayyim jawziya a cikin littafin zadul ma'ad nake ji والحاكم بن هجر استنفتي الباردة سكة شنع عبيبا akwai abubuwa da yawa musulunci akwai amma rashin yin su ya fi ko za su zamanto a gun wasu hakan ya fi a gun wasu barin hakan ya fi kamar da za mu zo mu bayani akan muka gama fassara kun ga da farko sun ce na wasu sun ce la'a ta zagwajin musa'a ba wayannan kuma suka ce wani ya ce la'a a kudu lahama ba zan ci nama kaga bai ce la'a a kudu ta'ama ba ba zan ci abinci ba gari haka ba zan yi dan adam ake ba zai ci abinci ba saboda idan bai ci abincin ba ibadan da yake so ba zai ci ba amma nama da wani abu ne daban wa kada ba'dhum wasu suka ce la'a namu ala firashi ba zan yi bacci a kan shi gida ba sai dai a ƙasa ko kuma a kan tabarmar kaba saboda bacci a kan shimfida gado katifa mai laushi ne bargo mai laushi ne ne zai je ne ba ka ga tashi cikin dare da yi tsada ko yawa duk wannan suka da waje فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك sai hakan da suka farfada ya isa gun da Allah sallallahu alaihi wasallam fa hamidallah ya gode wa Allah wa asna alaihi ya yaba mishi yadda farkon kowanne kudu ba yake yin haka wa kala sai ce ma balu aqwamin qalu kaza wa kaza eh me ya samu ko me ya sa ne ne wasu mutane suna cewa kaza kaza shi idan manzo ya ji abu baya zuwa ya faɗi wanda suka faɗi abu wani me ya sa ka faɗi su wani su wani me ya sa kuke faɗi maka zai boye abin in ya ana cewa a sattu karka fallashi fallasa ɗan wanka me yasa ne wasu mutane suke cewa kaza da kaza walakin ni usalli wa ana ni ina yin sallah in na gaji kuma zan bari ne bacci ko in na gama sallah na zan yi bacci wa asumu wa afkir ina yin azumi wata nan na aji azumi ba kullum azumi ba ba kullum azumi ba saboda akwai lafazin da ya zo a wata riwaya a nan ba a kawo ba akwai wanda a cikinsu akwai wanda ya ce ya ce a sumu wada ufti kullum zan kasance ina da azumi a nan aji azumi to shi ne an sauke da ya zo a nan wa a sumu wa ufti ni ina yin azumi kuma ina ajiyewa wata zauwar sa kuma ina auren mata kamar rabi ba an sunnaci duk da ya kau da kai ko ya bar sunna ta falaisa baya tare da rabiba din in ya zo da an bari ne ko yin abu in ya zo da fi kuma son abu misali zaidun rabiba fi hindi zaidun yana son hindi zaidun ragiba an hindi zaidu baya son hind fi da an suke bambanta ma'ana an baya son yana wannan hadisin da na ɗaya wasu suka ce ba zan yi aure ba dan rayu kawai ba aure cikin sabon manzan Allah irin su Abu Huraira wai sahaba cikin alu sufa da yawa har suka gama rayuwarsu ba su yi aure ba kuma manzo bai musu inkari ba ne sa kuka yi aure ba wannan zai nuna ma ka fifita lahirarka a kan duniyarka ka ji cewa auren zai shagaltar da kai daga ibada ka bari tun ba laifi ba da laifi ne da sabon da ba su aure ba lama ya tilasta su aure na ɗaya kenan sannan kuma da wasu suka ce la'a kudu lahama ba na cin nama rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallama kacinkan dinsa yana cin nama amma cin naman sa kaɗan ne sannan kuma shi rayuwarsa ba rayuwa ne na facaka ba shi manzo sallallahu alaihi wasallama sannan karka manta da duk inda ka ci nama wani bawan Allah ne aka raba shi da ransa kacinkan aka kashe sajira ta don jin daɗin ka kawai na hawa jin daɗin nama shi ka ci awa hudu ne da ya shi saboda jin daɗin ka na awa hudu kai nama ma jin daɗin sa festin harshen ne kafin ka haɗe kawai to saboda wannan ka sa aka raba wani bawa cikin bayan allah ka cankan da ransa a ga wannan ba san ran bane ba sai da bane ba abin da ya kai shi shi sa wani sufi yake cewa shi ba da shi nama ba ba don wai cin naman haramun ba saboda san rai san rai ne gadan gadan kai ba don wai a musulunci haramun ba saboda shi musulmi zai iya barin jin daɗi saboda wasu maslahohi wasu maslaha da saboda haka ne ma ya zo a wasu hadisai manzo ya hana yawancin nama yawancin nama akwai wanda shi kullum bai su fire na dari dari da shi ruwa hankali ne wanda zai sa ma san rai da son jin daɗi da kuma rashin tausayi abu ciyawa zai janyo ma amma ba haramun ba ne ba rama ko kullum ne za ka ci ba rama haka nan kaura cewa bacci in san in zai yi ma ce duk dare ba ka bacci karka yi bacci ƙur'ani ya ce ta jafa junubuhum an madajibi ya dubu na rabbahu khawfan wa ta'aman wa mimma razaqnahum yunfiquna ƙur'ani ya faɗa sannan batun azumi kullum manya-manyan malaman hadisi da suna cikin waɗanda suka rawaito wannan hadisi akwai imam ahmad a cikin su sannan akwai imam nawawi a ciki akwai isu da fa'in al-mabdi a cikin su wanda kullum suna da azumi in har haka ne me ya sa manzo a nan ya ce a lakin ni wa lakin ni usalli wa anamu wa asumu wa tsiru wa tazawwaju nisa nisa ya faɗi wannan abin da yasa in shi musharrihi in shi ma yayi irin nasu ko auren zai zama babu ko duk mutumin da yayi aure ko duk wanda yake bacci da daddare ko duk wanda baya yawan azumi to zai raina kai shi ko zai ji shi ba musulmi bane ko zai ji yin hakan wanda manzo ya yi su koyaushe to dole ne kowa ya saboda shi musharriki ne shi ne haka domin haka ne in ka duba aya ta ƙarshen suratul hadidi Allah yake cewa rahabaniyatan nifta da uha rahabaniyya din shi ne wannan abin da sabai su mana ka hana kanka aure ka hana kanka cin jin daɗi cin daɗi ba nama kare ba duk wani abu mai daɗi ka bar ka bari ya zan kullum da daddare kana kiyamu dai kullum kana da azumi shine rahabaniya da Qur'ani ya ce wa rahabaniya ta nifta da uha su nasara rahabaniyar su suka zabar wa kansu yake ma ka tabna ha alaihi ba mu wajabta musu ba da ya ce illabti ga a matakin lai su sun jefawa zabawa kansu wannan ne don neman yardan Allah ma'ana ka ba wa Allah komanka daranka ka ba wa Allah da me da kiyamun laili rananka ka ba wa Allah da azumi jin daɗin ka ma ka ba wa Allah ta yin aure saboda auren kar ya shagalatar shi ne rabaniya sai ce ma ka tabu na alayhi ne ce illa ibtida'a a ridwanin lahi ko sai yace fa ma ra'awha haqqa ri'ayatiha kaga wannan yana ta'ayyidin abin kenan su ba su yi kula da abin rahabaniyan ba su yi shi yadda ya kamata su yi rahabaniyan kaga kenan da sun tsaya sun yi rahabaniyan yadda ya kamata su yi ta gane shi kenan kaga saboda haka shi manzo zai hana abu da yawa shafaka saboda tausayawa ba wai yi hakan ya zama to harafu bane hatta a azumin misali in kai saur da asuba sai lokacin asuba ne za ka yi da baki kuma ka kara ɗaukan wani azumi wato misali shi ne azumin awa ashirin da hudu ko awa arba'in da takwas har zuwa azumin sati a ce idan ka yi sauru yau laraba da safe ba za ka yi buka baki ba sai laraba mai zuwa da safe duk akwai a musulunci amma manzo ya hana saboda kar ya kuntata wa shi yasa ya ce musulun kun dage in kun matsa cewa sai kun yi misali kar ya wuce awa ashirin da a ga wannan yana nufin akwai abin kenan to galibi mutane irin su ibn qayyim tawziya a bangaren tashri'i istinbati ba sa duba wasu hanyoyi daban-daban in ka duba zatul ma'a in ka ga yadda ya shanna'a ya shanna'a ya nuna na da masu wannan ya mance da cikin sabon manzo Allah akwai su akwai su waɗanda suke yi wannan rahabani ya har suka shahara ana ce su ahalin sufa ba da shi sa usulin ta tsawo da yawan abubuwa har wanda in ka duba mukaddima ta abu kasu kusheri a lissa da sa yake cewa wannan harkar namu na sufanci duk mutumin da ya ce sai ya ci abin da yake so ko sai ya koshi duk mutumin da ya ce sai ya yi bacci ya koshi duk mutumin da ya ce sai ya yi hira ya koshi duk mutumin da yake ya ce duk abin da yake so zai yi ya ce ta wannan hanya ta mu ba ta sabani a ba shi jari ya koma kasuwa ya ka duba mukaddimar a manazir sa'irina matanin madarin salikina wanda ibn kayyim ya shari wanda kalifa su su dani to yake karantarwa matanin littafi wanda abu ismail harawi ya rubuta ka duba mukaddimar ka so ka duba mukaddimar a risalatul kujeriyya duk akwai akwai da gidansa illa iyaka wanda ba zai iya yi ba ya fice ya bar wanda kawai za su عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان على عثمان بن مزعون تبتلا ولو أذن له لابتصينا سعد بن أبي وقاص يشيد من زال صلى الله عليه وسلم يا ميروا عثمان بن مزعون ne daga cikin manyan sahabbai wanda farko farko suka musulunta kuma ya rasu da wani shi za ba san shi sosai ba ya mayar mishi da tabattuli tabattuli shi ne ka bar komai ka koma ibada shi ne wata battal ilayi wata battal ilayi tafsila ka yanki alaka da komai kowa ka koma ibada shi ne tabattuli walau azina da husar bin abi wa kafin fita ya mishi izini ya ci gaba da wannan tabbatin din lakta sai na da za mu sa a dandage mu a dandage a ɗauran mu yadda ake wannan ba ta ga magana aure ba mu kenan duk wannan yana nuna maka a bisa duk bayanin da muka yi na baya bangaren shafaka ne ba yana nufin wato haramcin abin ba ne musamman ma kun ga qur'ani ya akwai wasu kurikin marabbika wata battan ilaihi tafsila haka nan fatirru ilallahi fatirru ilallahi ilmi da kullum da zuri yana ba da wannan ma'ana ne cewa ka guje wa komai ka koma ga Allah da kacar kallonka amma yi manzo baya so dukkan mu mu taru mu zamo haka misali da yawa na addini zai bar mu da duka muna tabattuli wato duka muna rahabaniya to zai kasance suwaye ba 'yan kasuwa cikin mu zai kasance ba ma'aikatan gwamnati a cikin ba sojoji a cikin ba yan sanda a cikin zai kasance abu diyawa na al'umma musulmai za su zama to yan kallo ne a cikin duk sun koma ibada wannan shi ne baya su amma samun wasu daidaiku tufaye masu wannan abu ne wanda ila yau ne kiyamata ba za a rasa kuma su ne wayanda idan duniya ta lalace na bai shafi za su daga Allah ta gaya wa Allah Allah ya dubi su a masu ciye-ciye da kuma masu yawan barci da makamacin wannan wannan ni da kowa ya riga ya san da haka kowa ya riga ya san an ummi habibata binti abi sufyan radiyallahu anhu annaha qalat ya rasulullah tace ya manzon Allah يا من ذا الله إنك أختي ابنة أبي سفيان كأولي أرواتا أرجلا أبو سفيان فقال أوى تحبين ذلك كنا سنهكا كنا سنهكا وقلت نعم حين شئت لست لك بمخليه amma ba ina nufin wai lastu laka mukuliya ba ina nufin wato ni in rabu da kai bane in fita a gidanka kawo yar uwata ba haka nake nufi ba wa ahabbu a a min wa uhibbu min abinan وأحب من شاركني في خير أختي wanda na fi so da ya yi tarayya da ni cikin alkhairi to shi ne ko ita ce ‘yar'uwata ‘yar'uwata ita ce wacce na fi so ta yi tarayya da ni cikin ayyukan alkhairi saboda haka ne ya cika aure ta ba ina nufin din زاد مدخلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحب لي hakan bai halitta a gare ni ba ba wai ta hanyar an ta jima'u bainal uktaini illa ma karfa ta ta wata hanya ce daban kamar da zai zo yi bayani kala sai ta ce fa inna nuhaddathu annaka turidu an tankiha binta abi salama muna jin jita-jita ana cewa kana so ka auri yar gidan abu salama kala bintu ummi salama ya ce kina nufin yar gidan ummi salama ko wani abu salaman daban kuntu na'am na ce e faƙada sai ya ce inna daulam ta kun rabibati fi hijiri ma hallatli ita ko da bata kasance rabiba ta yar renota a gabana ba to ba ta halatta a gare ni ba ini wa bai hukum la ciki bidurikum min nisa'ikum la ci da khaltu bihinna innaha innaha ibnatu akhi min ibnatu akhi min ar-ridha ko min ar-radha ita ai ‘yar ɗan uwana ne na shayarwa, ‘yar gidan ɗan uwana ne na shayarwa, ma'ana ni da babanta mace ɗaya ta shayar da mu saboda haka babanta ɗan uwana ne ita kuma ‘yar uwana amma na shayarwa ta wannan bangare to bata halitta a gare ni ba ko da ma an cire batun wa ba ibu kula kifi hujjuri ba har da azumi wa aba salamata suwaiba ni da abu salma wato babanta suwai ba ta shayar da mu fala ta'aridan na alayya ko fala ta'aridan alayya banati kunna wala akhawati kunna saboda kada ku dinga bijiro mini da ya'yanku da yan uwanku ku ce mu aura kala ya ce urwa wa suwaiba maulatu li abila ba akwai a wajen ku wannan urwa da suwaiba suwaiba din maulatun li abila suwaiba din baiwar abula wacce ya yantar da ita da ta mishi bishara an haifi manzon Allah كان أبو لهب آتقها أبو لهب يا أنت تهيت أرانا لك في من الله كما عند حديث من أشكين سيد البخاري بخاري يا رويتوشي معلقا بصيغة بصيغة جزي wannan zai ba wa wannan batutun muhimmanci sosai cewa bukari ya rawaito shi mu'allakan amma bisi ga cikin فأرسلت النبي صلى الله عليه وسلم yawa shine fa'ar da ake nabiya sallallahu alaihi wasallam ta shayar da annabi sallallahu alaihi wasallama falamma mata abu lahab da abu lahab ya rasu ra'ahu ba'du ahlihi bi sharri a haiba sai wani daga cikin iyalansa a mafarki to sai ya ganshi a wani yanayi mafi shafi wanda ba daɗi ana ana ana azabtar da shi fakada da sai ya ce masa ma za da fita me ka haɗu da shi wannan duka urwa ne fa yake gaya mana ruwa shine yake ba mu labarin suwaiba da abin da ya faru tsakaninta da abula ma za lafita ne ka hadu da shi kala abula abula da ya ce lam alka ba da kuma khairar tun da na mutu bayan ku ban haɗu da alkhairi ba ghaira an ni su fitu fi hazihi amma kan wannan mata baiwa da na yantar da ita an shayar da ni bi a takati akan yantar da ita suwaiba akan yantar da suwaiba an shayar da niwa banda wannan ba wani alkhairi da na gani tun da wanda ya ka koma sahihul bukhari inda ya rawaito wannan hadisi zaka ga ya kawo bayani cikin wannan bayani wanda urwa amin ya faɗa amma hadisin shi ya rawaito shi mu'allakan ne ba hadisi bane wato muttafaqun alai bukhari da muslim suka rawaito ko kuma bukhari ya rawaito shi musnadan da sanadin sa ne kamar yadda na faɗa mu'allakan ne bi sigati shazini ne ya rawaito wannan zai nuna maka muhimmin cewa manzo Allah sallallahu alaihi ana yin farin ciki akan haihuwarsa kuma farin cikin yana amfani in har zai amfani kafi to me yasa ba zai amfani musulmi ba kafi ne farin ciki da yan tattabai wasa ga shi a nan wannan ya amfani shi to ta yaya me yasa ba zai amfani idan kuma shi abu lahabin kun gari ba azumi yake ranar musulmi ba kamar yadda wasu ke cewa in ana so a yi maulidi na sunna a dinga yi azumi ranar musulmi ku shi abu lahabin ba azumi ba wannan zai nuna maka koma menene na ibada na alkhairi za ka yi da sunan farin cikin maulidi inda shi abu da abu ba a gane bukari idan ya rawaito hadisi bi sirgati jaddu hadisin abu wani sa sahi duk mu'allaf din da bukari ya rawaito bi sirgati jaddu wannan mu'allaf din in abu wani ne ko tirmidhi ko nasai ko abu da hadisi ne zam sahi kuma in bai nutsu da wannan ba ba zai rawaito mu'allaq sirrati jadidi ba kamar yadda suyuti ya faɗa a ma'akhir da isnadi min mutlaku wa law la akhir min mu'allaq fa fi sabili za ka fi ma tattabi fi sirrati jadidi kudi صفته عن المضاف عنه وغيره ضعيف ولا توجد shine fallabi utihi fi da tijazzi kudi yace duk mu'allaf din da Imam Bukhari ya rawaito shi fi da tijazzi kudi fi fatahu ka ka dauki cewa hadisi ne sahihi an mudafi wa ghayrahu wanda bai rawaito shi kuma fi da tijazzi ba da'if ka da'ifantar amma wala tushinhu karka mayar da shi hadisi da in jiddan yadda za a yi yi da su ba za a yi zama da haka mutane suna mu'amala da ilimi ba yadda ya kamata yi mu'amala da ilimi saboda haka ana so ba a so da dalilai suna tabbatar da cewa lalle addini ne wa manzo Allah mawlidi kan nau'o'in sa in ba mukabara ba da taurin kai da rashin jin magana bai kamata musulmi ya ja da wannan abu wajibi a cikin addinin idan ba ka yadda da hadisin yanzu yana yin azumi za ka yau ya ce wuri in wannan bai zama ma dalili ba mai wani dalili kake ne ya ce ranar aka yi shi za na ke ranar azumi da aka da dan me aka yi azumi da ranar ya ce dan ranar ranar aka yafi shi dan wannan bai zama dalili ba wani dalili kake kenan ranar da aka haife shi yana da wani darajar da ya cancanta har a yi azumi da shi ai girmamawa ne kenan wannan ko in kafar wannan ma'aya ta cikin qur'ani da yake cewa wannan da yake cewa أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا ranar da aka saukar da ma'ida ta abinci a sama a ranar ta zamo ranar idi saukar da wannan ma'idar ya kai saukar da manzo Allah ne ranar da aka saukar da abinci a sama ranar a mai da shi ranar idi ranar da aka saukar da manzo Allah kar a mai da shi ranar maulidi a wani shari'a a wani hankali eh saboda haka wannan kaulin kurwa ne an rawar shi mu'allaka na bukari na عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وأمنتها ولا بين المرأة وخالتها ذال لما يشي باء هذا أكان ماتا دا بابرتا ko tsakanin mata da innarta babarta yar uwar babanta kenan amma kala kuma yar uwar iyarta mahaifiyarta a aure daya ga mulki da bai ba ba saboda mahaifiyarta ce amma in kasance daya za ka aure ka saki ka sake ta ka aure da ka sake ta ka aure haduwa ne ba kamar yadda ba zai yi ka aurewa da kanwa ba in ka saki ya za ka yi auren kanwa haka haka su hada su ne haka hana an uku ba ta bin amirin kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama in a haka shuruɗi an tufu bihi mastahalaltun bihi furuja mafi cancantan sharadi wanda ya fi cancanta da ku cike shi ne sharadin da kuka halalta farjin mata da wannan sharadin wannan zai nuna maka a duk lokacin da kuka yi sharadi da mace in ka aure ta za ka yi mata kaza za ka yi mata kaza da in dai sharadin wato bai saba wa shari'a ba ko bai karo da auren ba yana da muhimmanci ka cika sharadin da misali ya saba wa shari'a ya yi karo da aure ke kamata alkawari in ka aure ta ba za ka mata kishiya wannan ba haƙƙin ta bane saboda Allah ne ya ce masu na wasu za su ba amma misali in na aure ki zan siya miki mota zan siya miki kaya kujera kaza don ka yi ke mara don ka yi haji duk don ka auren ka cika saboda cikawan shi zai kara zamar da ku lafiya ƙarshen ta ta fita da shi kai makarashi ne ka mata alkawari ba ka cika ba wanda zai nuna maka muhimmancin cika sharaɗin aure wanda bai yi karo da auren ba عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاه نكاه الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداقة شغار شيني mutum ya aular wa wani yassa shi ma wancan ya aura mishi yassa ba sadaki tsakaninsu sanya shi ne shiga wanda shi ne aure wanda ba ba sadaki amma asiltin auren ba zai fashi ba zai gyaru gyaranka shi ne a saka sadaki shi kenan ya gyaru عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وأنه من حمر الآلية daga sayin na ali radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi auren mutu'a shine aure na wucin gadi zuwa wani ajali komin tsawonsa komin gajarsansa zan aure ki auren sati sati biyu wata ɗin shekara da shekara ashirin talatin arba'in ko da adadin shekaru kasafai ba za ku kai ba kai da ita duka amma auren ya zama to a rantace saboda adalin baya hannu kuma ya haramta ya hana wato cin naman jakuna na gari jakunan gida jakin gida wanda ake laftawa ba na daji ba shi ma haram da farko musulunci ana cin naman jaki amma alkumurul wasiya na farko daji na halal عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكر الايم حتى تستامر ولا تنكر الذكر حتى تستعذر al'ayin ita ce a bazawara ana shadda ya ana haffafa ana cewa ai ai sukunin ya yi ana cewa al'ayi bazawara wacce ta taɓa yin aure to za ba a aurar da ita sai an nemi umarninta sai ita ta ce a mata a aure mata wani wala tun kawul jikuru budurwa kuma hatta tusta a zazzane in izini ta izini bai kai umarni ba izini bai kai umarni ba umarni in bai in ba ta yadda ba ba za yi ba amma izini in ba ta ba da izini ba za a iya yin auren saboda ita ba ta san da wajeniyar aure da matsalolin zaman auren ba kai ne za ka nuna mata maslahar gidan da za ta zo da gidan da aka san mutuncin ta aka san mutuncin ta amma ita ba zama da da ta zauna zaman auren ta fuskanci matsaloli ta karanci yanayin jama da maza saboda haka in ba ita ce ta ce lalle a yi auren ba amma budurwa za a nemi izinin ta za a shawarce ta amma ko ba ta ce a yi ba ma za a iya yin auren saboda ƙarshen ta in an yi auren ma ba ta ba da izini ba za ta gane eh lalle iyaye na da gaske suke za ta fahimta saboda ba ta jarraba ta قالوا يا رسول الله وكيف إذنها فقلت يا رسول الله إذا يا إذني أكل الجاس إذني صلى الله عليه وسلم قال سمعتها وصلتها تنشروا إذا أولى بك من ستنشروا تنشروا شكا نتايا بكنا saboda kunya ba za ta ce ya a auren ba an aisha ta radiyallahu anha qalat ja'at imra'atu rifa'at al-qurabi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat كنت عند رفاعة القربي ما در رفاعة القربي تزو تشي إنا وجن رفاعة القربي فطلقني fagar ta falaki wannan kenan hadisi na farko babi na saki kenan ya sake ni sai ya yi batatu saki na mana ya sake ni sau uku fata zawashtu ba'adahu abdurrahman bin zubair bayan sa sai na abu abdurrahman bin zubair wa inna ma ma'ahu a misulu hudu bacin sauri hudu bacin shi ne bakin riga bakin riga ko ka ce lahuje lahuje lahuje shi ne a tumun ba to kamar wannan shi ne ba wai tana ɗauki yana da al'aura cikin kamar lahuje ba zai iya mu'amala da mata ba sai ka ba za ta iya zama a gidansa ba ba zai iya biya mata ta bukata ba fatabassama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa qala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi shi a aturidina an tarji'i ila rifa'a kina ne din so kike ki dawo ke nan gidan rifa'a la ai ba zai ba hatta tazuki a usailatahu wa yazuqa usailatahu sai kin dandani wato mu'amala da shi na mata shi ma haka yana nufin kenan fa'in farlaka ha falata yin lamun ba hatta tantiya zaujan gaira a nan ba ana nufin in kasake mace so uku in ta yi aure shi kenan za ka yi a auren ta ba da sai bayan ta yi auren sai ta tare sun haɗu tukuna wannan hadisi shi ne a cikin sarama wannan tanki haɗin lugawi ne ma'ana sai sun haɗu ba mujalladin aure ba ne saboda akwai na kaha bi ma'ana akada kulla ɗaurin aure akwai na kaha bi ma'ana jama'a to hatta tanki a zausun gaira ɗin hatta jama'a zausun gaira saboda wannan hadisi don kawai an yi aure shi kenan ba za ta halarta ba faƙalar sai ta ce wa abubakarin inda hu abubakar ba a lokacin yana gun wanzo ta faɗi wannan magana wa khali wa khalid ibn sa'id jilba khalid ibn sa'id kuma a kofa yantaziru yana jira an zana lahu a mishi izini ya shigo gun manzo Allah fanada sai ya kira ya ababakar ya ce a tasma ila hadihi baka jin wannan mata ma ta jiharu ihu inda rasulullahi sallama abinda take fada take bayyana wa a gaban manzo Allah sallama da shi inna ma ma'ahu rusulhu hudu bace saudi ba ka ji wannan rashin kunya da take a gaban manzo Allah ana sai ya tsawatar mata عن انس بن مالك رضي الله عنه قال من السنه اذا تزوج الفكر على الطيب اقام عندها سبعا ثم قصم هذا في السنه idan mutum ya auri bazawara ya auri budurwa wa bazawara ma'ana yana da mata a gida sai ya auri budurwa أقام عندها طبعا أهم بدون دون أخوانا وقل ثم قسم فمنكم أبو أفارا ربكم وإذا تزوج السيد أقام عندها ثلاث من بدورة أوراق دون أخوانا ثم قسم قال أبو كلابة ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو كلابة راوي من النبوش عن الإيمان بكسوى وتداناسو زنشي عن الإيمان يا تجا حديث يا تجا حديث زوى من الله معنى حديثي ne ba fatawan anas ba ji ne wannan dalilin sina'a ce hadisiyya yake magana a kai an yi ya baki radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam law anna ahad ahadakum idza arada an yati ahlahu qala bismillah اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد لذلك لن يضره الشيطان أبدا yace da wani lokacin da ya nufi ya zo wa iyalinsa zai ce bismillah allahumma jannibi da shaitan allah ka nisantar da shaidan daga gare mu wa jannibi shaitan ma razaqtana ka nisantar da shaidan kuma duk abin da ka arzuta mu fa inna in yuqaddar bayna ma'amulati fi zalika a wannan saduwa inda za a kaddara haihuwa a tsakanin su lam ya durra shaitanu abadan shaidan har abada bai isa ya cutar da wannan yaron da aka haifa ba عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء wato hadisi na hali shiga gidan mata hukuba bin amir ya rawaito da zarsu salama ya ce ka shadi ka shadi ina hana ku shiga gun mata fa qala rajulun min al-ansar wani cikin ansarawa ya ce ya rasulullah ya manzo Allah a fara'aitar hannuwa ko da ma dangin miji ne alhamdulin shi ne dangin musu kamar kaninsa ko wansa wanda dai zai yiwu in ya rasu ya auri matar ko in ya saka ya haura ya ke cewa alhamdulillah kala alhamul mautu sai ce a ai makusancin miji din ai mutuwa ne ana kira shi a tashirihul balik a tashirihul balik shine kamar addinin nasihatu alhajju arafat shi ne ka cire adatu shabai ka cire wajen shabai ka ce alhamdul maut asalinsa abin nan alhamdu kalmauti fil kudura ma'ana makusancin miji din shigowansa a gud matar dan uwansa wajen hatsari kamar shigowar mutuwa ne gida sai aka ce a dajin ta shi don aka ce da mutum shabai ne da aka ji so tari ma wani karin magana mata suna cewa wai ba haka aka so ba kanin miji ya fi miji kyau wai ba haka aka so ba kanin miji ya fi miji kyau ka ga wacce take faɗan wannan kai kana gani za ka bashi ki kuma wani musulmi musulmi ya rawaito an abi tahir an ibn wahab wannan duk za mu zo mu tarjama su muna da tarjama abu kilaba daga baya ba mu ba sannan ga abu tahir ya shigo ga ibn wahab duk manya ne قال سمعت الليث shi ma ليث يقول لنا شو الحم حظ الزوج وما أشبعه من أقارب الزوج ابن الأم ونحوه ليش أنشي الحم أنا نفي الدوم ومجي da abin da ya kama da shi daga cikin makusantan mijin kamar dan baffansa da makamantansa wanda idan ya saka zai iya aurenta za mu tsaya a nan za mu fara da tarjama wa'annan bayan Allah da kuma tarjama